على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar yau hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state da izinin allah a yau za mu tashi daga kan aya ta 60 daidai amma gabanin nan akwai sako da nake so mu updating din waɗanda suke bibiyan mu daga nesa inda Allah ya albarkaci wannan karatu da inda ake watsa su gabaki ɗaya kamata ya ce tun ranar farko mun yi wannan bayani to amma kuma mun samu tsaiko sai a yanzu a na farko akwai wanda yake tare da mu ko wanda suke tare da mu kai tsaye ta Facebook live kenan a wannan page namu wanda ga 'yan uwanan suna ainihin wato haska shi a imamu tabari media ko tv ga shi nan suna haska shi live bayan nan kuma suna haska shi a kan youtube nasu da kuma a whatsapp na audio kenan da telegram dukkanin bayanai mutum zai same su a can cikin feji ɗin insha Allah sannan akwai waɗanda kuma idan an tashi ake sanya shi daga baya misali fashin kwana ɗaiɗai da ake yi a sunna tv kenan a kullum a duk karfe biyu zuwa uku na rana ana haska shi wanda muka yi yau to za a haska shi a gobe kenan ina fata mun fahimta wanda bawan allah da ya ɗauki wannan nauyi shine tun tsawon shekarun da aka fara wannan karatu yake jigila yake ɗaukar nauyi da dukiyar da allah ya bashi shine alhaji ahmad gazali ɗan isan daura mai wannan masallaci ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya haɓaka zuci a dukiya Allah ya ainihin wato sanya masa ita a mizani bayan nan akwai a nta daura amma shi ban san karfe nawa ba ne ake sanyawa wanda shi ma ɗan uwa professor umar adam wanda shi ne vice chancellor na abin nan federal university of transportation haka take ko wannan sabuwar jami'a da take nan a daura wanda ina jin a waccan shekarar ma ya ɗauki nauyi wanda ba mu samu damar gabatarwa ba a nan to shi ma Allah ya saka masa da alkhairi ana yaɗawa idan mun samu lokacin za mu faɗi insha Allah a sannan akwai daura booster radio kenan station haka ne na audio kenan su ma suna sanyawa daga karfe 12 zuwa karfe 1 na rana sannan akwai daura hamdala haka suna yake ko daura hamdala radio station su kuma da karfe goma na safe zuwa karfe goma sha daya na safe awa daya kenan wanda su ma wannan wasu bayan allah ne masu kamfanin yahma block industrial daura idan na faɗi sunan daidai allah ya saka musu da alkhairi suka ɗauki nauyin kawo wannan so da ma wasu kuma wanda dai ba mu sani ba suna yi a gefe dukkanin Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ya a cikin ladan cikin fi mizanil hasanat akwai na kuma malam mustafa ina ne kuke sanya shi me sunan naku daura heritage to youtube ne naku ko kuma ina ne to insha Allah daga youtube zuwa kuma tabba abin nan Allah ya sanya mu saka da alkhairi ga baki daya ga sunan yan media da muke ta fama da su ana gamawa immediately za a yi kokarin tura shi inda ya kamata ba tare da an gajiya ba Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa ya kuma sanya shi a mizani ga baki ɗaya mu kuma da muke sauraro Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah yake musu albarka da sauraron alƙur'ani ya ba mu ikon dama yi don Allah da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu na'am malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya ce, Alamtara ilallazi na ya tsumuna, alamtara shin ba ka ganin ilallazi na ya tsumuna zuwa ga waɗanda suke riyawa annahum amanu bima unzila ilaika, cewa su sun yi imani da abin da aka saukar gare ka, wa ma unzila min ƙabalika, kuma an saukar sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka. yuriduna an yatahakamu ila tagut kuma suna nufin su kai ƙara su kai hukunci wajen ɗagutu wanda shine wani Allah wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an umarce su da su kafirce wannan ɗagutan wa yuridu shaytanu an yudillahum kuma shaydan yana nufin ya batar da su dalalan ba'ida batarwa wacce take mai nisan gaske wa idza qila lahum idan aka ce da su ko dai ya zama ƙila ko kuma ƙwila wa ƙila bi ishmamin wa ghidha kama rasa wasi'a wasi'at kana rawihi ambala izuwa dai karshe da zamu ji insha Allah qira'o'i ne guda biyu akwai ƙila akwai ƙwila ishmam wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ku zo ila ma anzalallahu izuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa ilar rasul ku zo izuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ra'aital munafiqin zaka ga munafikai yasudduna anka sududan suna bijire maka matukar bijirewa yasudduna anka sududan wannan maf'uli ne mutlaq sududan masdari ne ma'ana suna bijire maka makurar bijirewa fa kaifa idza asabatum musibatun ai fa kaifa haluhum to yaya halinsu yake yi mamakin halinsu idan asabatun musibatun idan wata musiba ta zo musu bima qaddamat aidihim bisa sababin abin da hannuwansu suka aikata thumma ja'uka sannan suka zo maka yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah madaukakin sarki in aradina suna cewa haƙiƙa ba mai nufin komai ba illa ihsanan face kyautatawa wa tawfiqa da kuma haɗin kai ba mu nufaci komai ba in banda kyautatawa da kuma haɗin kai Allah ya ce ula'ikan ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗancan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake sanin abin da ke cikin zukatansu na munafurci fa'aridu anhum dan haka ka kau da kai ka bijire musu ka kau da kai daga gare su wa'idhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan kuma ka gaya musu a karan kansu zance wanda yake mai ratsa zuciya me ake nufi da waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama mana bayani dangane da inna Allah ya nurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'inna ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira ya bibi wannan ayar da cewa ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wilan anan ayan muka tsaya to sai a yau Allah ya shiga bayani dangane da waɗansu munafikai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alamtar ila alladhina yaz'umun shin baka ganin waɗanda suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayk wai su sun yi imani da abin da aka saukar maka sai Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa imanin da suke cewa sun yi da abin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam za'am ne riyawa ce ita kuma riyawa baya zama gasken gaske yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una ko wama yukhadi'una a tunaninsu suna yaudarar Allah wai suna ƙoƙarin su yaudari Allah su yaudari waɗanda suke muminai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya da'una ko wa ma yi khadi'una illa an fusam na mashi urum kawukansu suke yaudara alhali ba su sani innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan mudhabbina bayna dhalik la ilaha ula wa la ilaha ula malam munafiki mafi sharrin mutum kenan munafiki mafi illar mutumin da zaka zauna tare da shi lokacin da suratul baqara ta zo sai ta zo da wasu manya-manyan ajujuwa guda uku ta fara bayani da ajin almuttaqun cikin ayoyi biyar akai bayanin su aka kulle akai bayanin kafirai na zahiri cikin ayoyi daya biyu aka gama innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أنقما أما تندق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما, فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سوني دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولذهب بسمعهم وأبصارهم inna Allah ala kulli shayin qadir tun daga can har nan kusan ayu guda goma ake ta gana suwaye munafikai da misalansu kuma ba bata kare ba haka aka dinga dawo da misalansu saboda yadda suka illata suka cutar da da'awar musulunci sai an fito musulunci sai an fito yaki azaci ana tare da su sai su ce ina ai suna da uzuri ba za su fita wannan yakin ba sai kaga sun zo sun koma a lokacin shekara ta biyar ba za ka ga illar munafiki ba in ban da sahabbai Allah ya tabbatar da su ka duba farin dunonin yaƙi kusan su dubu talatin aka yi wa madina ƙawanya zukata suka kaɗu idanuwa suka kakkafe zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida a irin wannan yanayin a cikin garin madina ana bukatar su haɗu su zama tsintsiya ɗaya maɗaurinta ɗaya amma sai ga wasu nan wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana ko inna biyutana awra ko awre wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firaran wannan sune munafikai an zo an tsaya a garin madina sai suka zo suna kashe wa muminai gwiwa kai inda kuka yi position a nan ba ku samu matsaya ba kada ku yadda ku zauna a nan gurin suna kashe musu gwiwa wasu kuma munafikan suka je suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle gidajen mu a tsiraice suke ba mu bar kowa ba Allah ya ce wa mahiya bi aure ƙarya suke babu wani tsirara da gidajen su suke in yuriduna illa firara ba komai suke so ba face gudu ba su san su yi wannan yakin amma wa laqad kanu ahadullahi min qablu la yawalluna al adbar wa kana ahadullahi mas'ula da sun yi alkawarin ba za su ƙara gudu ba amma yanzu gashi na suna neman gudu to munafikai kenan yan uwa na mana highlighting din baya ne dan mai muraji'ar kasan suwaye munafikai yadda musulunci ya sha wahala da su amma a haka aka ci gaba da zama da su waccan ayar bata gushe ba cikin tauba ana saukar da wa minhum wa minhum wa minhum kai ka ce za a dinga faɗin sunansu ɗaya bayan ɗaya ana cewa da wane da wane munafiki ne da wane da wane munafiki ne shi yasa ake kiranta al-fadhiha ma'ana mai tonan siriri wace sura kenan suratu tauba ai shi yasa ka ko basmala babu litanzili habi safi lasta basmila an saukar da ita ne a yanayi na rukuki na yaki ita kuma basmala ana samun sa ran rahama da tausasawa da makamancin haka to don haka dai munafiki bai yi ba munafiki ba abokin zama ba ne allah ka kiyashe mu da munafikai ubangiji anan ya ce alamtar ilallazi na yasumun shin baka ganin waɗanda suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayka wai su sun yi imani da abin da aka saukar gare ka na alkur'ani wa ma unzila min qablika wai kuma sun yi imani da abin da aka saukar na gabaninka na attaura da injila da zabura yuriduna an yatahakamu ila tagut kuma suna so su je su kai ƙara su kai hukunci wajen ɗagutu wajen wani Allah wa kadi umiru an ya bihi alhali an umarce su da su kafirce wannan ɗagutun wa yuridu shaitan an yudhillahum dalalan ba'ida kuma shaitan yana nufin ya batar da su batarwa wacce take mai nisa to wai nan menene abin da ya faru imamu sha'bi yake cewa kana baina rajulin minal yahud wa rajulin minal munafiqina khusuma tsakanin wani mutum ba yahude da wani mutum munafiki an samu wata hatsaniya wata husuma faƙalar yahudai sai wannan ba yahudan ya ce na ta hakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je mu kai ƙara mu kai hukunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu urifa annahu la ya'khudhu rishwa saboda shi an sansa sallallahu alaihi wasallam baya karɓar cin hanci wala ya milu fil hukum kuma baya karkata a cikin hukunci sallallahu alaihi wasallam wa qala al munafiq sai munafikin nan yace natahakamu ila al yahud a a mu je mu kai ƙara gurin ba yahude li ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa wa yamiluna fil hukm saboda ya san su yahudawan suna karɓar rashawa kuma suna karkata a cikin hukunci suna kin gaskiya kenan fattafaqa sai suka yi ittifaƙi ala an ya'tiya kahinan fi juhaina fa ya tahakama ilahi ma'ana sai suka yi ittifaƙi su je gun wani malamin su ko wani boka a cikin su jagoran su ba yahude a cikin juhaina suka kai masa hukunci ina fata mun fahimta to lokacin da suka je sai wannan aya ta sauka shin baka ganin wannan wanda suke cewa sun yi imani ko kuma wanda na'am suke cewa sun yi imani da abin da aka saukar da alkur'ani da abin da aka saukar da gabanin alkur'ani kuma suna ɗauka ƙara ko hukunci su je wa wani allah wanda shine ɗagutu wanda wannan zuwansu ga wannan boka ɗin a juhaina wannan shine ɗagutun ina fatan fahimta alhukmu bima anzalallah ko kuma kamar yadda imamul kalbi ya karɓo daga abi salih daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa nazalat fi rajulin minal munafiqin yuqalu lahu bishir wannan aya ta sauka akan wani mutum daga cikin munafikai ana kiransa bishir kana bainahu wa baina yahudai husuma tsakaninsa da wani bayahudi akwai husuma faqala yahudai sai wannan bayahudi yace nan taliqu ila muhammadin mu tafi zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ji fa ba yahude ya ce aje a gurin annabi sallallahu wa qalal munafiq sai munafikin nan ya ce bal ila ka'b ibn al-ashraf a a mu tafi wajen ka'b dan ashraf babba ne jagora ne cikin yahudawa mun sha bayanin sa anan wa huwa alladhi sammahu Allahu at-taghut to shine wanda Allah ya kira shi da at-taghut anan ina fata mun fahimta fa'abal yahudi sai wannan ba yahudan yaki aje gurin dan uwansa ka'ab dan ashraf fa'abal yahudi an yukhasimahu illa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaki yadda kowa ya musu hukunci in ba aje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba falamma ra'al munafiq dalik ata ma'ahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wannan munafikin ya gade yalle ya dage a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yadda suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai ya akai aka faɗi bayani faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil yahudai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci na gaskiya ya bawa ba yahudan nan gaskiyarsa falamma kharaja min indihi lazimahu almunafiq lokacin da suka fito daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san me ya faru sai wannan munafikin azumta masa lalle sai sun je wajen Umar dan Faruk akan bai yadda da hukuncin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam ka san wane ne Umar ai kai ko dan haka lokacin da suka je falamma wa qala intaliq bina ila Umar radiyallahu an zo mu je wajen Umar shi a tunaninsa zai ga Umar ai tunda wannan munafiki wannan musulmi ne a zahiri wancan kuma bayahude ne zai favorite dinsa zai ainihin wato karfafe shi ko kuma zai bashi gaskiya a bisa ƙaryar da yake yi to me ya faru faƙalar yahudi a fa'ata ya umara sai suka je wajen umar faƙalar yahudi sai ba yahudan nan ya kada baki ya ce ikhtasamtu ana wa hadha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqadali alaihi falam yarda bi qada'ihi wa za'ama annahu yukhasimu ilayka mun yi husuma ni da wannan mun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci ya bani gaskiya amma bai yadda da hukuncin annabi ba ya ce sai na ka yi yadda mu zo gurinsa haka bai yahudan nan ya faɗi faƙala umar radiyallahu anhu lil munafiq sai umar domin tabbatarwa sai ya ce wa munafikin nan a kazalik shin hakan ne ƙala na'am ya ce ƙwarai haka ne ƙala lahuma ruwai da kuma ya ce to jirani tsahirta mini hatta akhruja ilaykuma bari na shiga na fito jira ni bari na shiga na fito saboda ga sorogo ne wawa ne kuma ya jira din ai kana jin irin wannan ka nemi kafa kare kawai sai gudu ko ya jira a tunaninsa umar zai fito ya masa hukunci malam umar ya fito da takobi a zare yana zuwa malam ya sauke wuyan wannan munafikin a ƙasa nan da nan sai jini sai gawarsa sai ya ce hakaza aqdi baina man lam yarda bi qada'illahi wa qada'i rasulih sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kadai hukuncin da zan yi wa wanda bai yadda da hukuncin da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yace hukuncin da zan yi kenan kawai in sauke kan wanda bai ma gaya masa me zai yi ba sai da ya sauke kan ya ce to wannan shine hukunci na wanda bai yadda da hukuncin da annabi yayi ba to wannan shine hukuncinsa me hukuncinsa kansa ya zama a ƙasa sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhi sahabati ajma'in ina fatan fahimta dan haka lokacin da wannan ya faru fa nazalat hadhihi aya sai wannan aya ta sauka alam tara ila alladhina yazumun shin baka ganin waɗanda suke riyawa cewa sun yi imani da abin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da abin da aka saukar gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam na littattafa yuriduna an yatahakamu ila tagut kuma suna nufin su dinga kai hukunci wurin wani Allah a tagut da muka yi magana a baya wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an yi umarni da a kafirce wa tagutu Allah ya ce dukkanin wanda ya kafir faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan tisama laha dukkan wanda ya kafirce wa tsagutu wani Allah kenan kuma yayi imani da Allah lalle yayi ruko da wata igiya mai karfin gaske ta imani ta musulunci Allah ka ba mu iko ubangiji Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaytan yana nufin ya batar da su batarwa wacce take mai ainihin wato mai nisan gaske mala'ika jibrilu da ya zo sai ya ce inna umar radiyallahu anhu farraka bainal haƙi wal batil lalle umar ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya don haka nema aka sanya masa alfaruku mai raba ƙarya da gaskiya mai raba zalunci da adalci alfaruk faruku hadhihi al'umma radiyallahu ta'ala an ina fatan fahimta wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ila ma anzalallah ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar na alkur'ani wa ilar rasul ku zo zuwa ga abin da yake na annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisai sunnoni kenan ra'aital munafiqin sai kaga munafikai yasudduna anka sududan suna bijire maka ai yu'riduna anka i'radan suna ainihin wato bijire maka makurar bijirewa an gane da kyau lokacin da aka, aka ce su zo su yi imani amma ba za su yadda su yi wannan ainihin wato imani ɗin ba sai su zo suna ainihin wato bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sudduna anka sududan ya uriduna anka i'radan suna bijire maka makurar ainihin wato bijirewa ba su yadda su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa kaifa idza asabattum musibatun ai fa kaifa haluhum yaya halinsu zai kasance yi mamakin irin wannan narko da za su samu ya halinsu zai kasance idan asabatun musiba idan wata musiba ta same su bima qaddamat aidihim saboda abin da hannun suka aikata bima qaddamat aidihim thumma ja'uka sannan su zo gare ka yahlifuna billah suna rantsuwa da Allah akan in aradina illa ihsanan wa tawfiqa ba komai muka nufi da wannan abin da muka yi ba face kyautatawa wa tawfiqan da kuma haɗin kai ka san shi munafiki a kullum ba zai yarda da faduwa ba kuma da wahala kaga fushin munafiki eh da wahala kaga fushinsa saboda ya zai yi fushi ai ya san abin da yake so zai ta yi maka ƙasa ƙasa zai ta shigo ka zai ta maka faran faran amma munafiki ne fuska biyu ce da shi ba zai taɓa fito maka a mutum ba ai mutum namiji shi ke fito maka gaba da gaba ya gaya maka gaskiya ta maka daɗi ka ɗauka ba ta maka daɗi ba ya haƙura da kai amma komawa bayan fage ya gaya maka yana tare da kai a gefe gume ya ta zayin kai ta cutar da kai ya ta aibata ka wannan ba hali ba ne hali ne na munafikai wanda suka cutar da addinin musulunci a karan fari wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum يصدون يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم wannan shine abin da Allah yake faɗi a cikin suran munafikan saboda kaji fa har sura ce da su suratul munafiqun Allah yake cewa sawa'un alaihim daidai ne a kansu astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ay istighfaruka wa adamuhu yin istighfarin ka gare su da rashin sa babu abin da zai tsinana musu saboda su sun tabbata a ainihin wato a wannan hali na abin da ya shafi munafirci to don haka munafiki bai yi ba Allah kiyashe mu da munafirci kuma duk mai irin wannan hali lalle ya tuba ya daina saboda shi munafiki fa wutarsa daban ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira suna can dandamalin jahannama kafiri ma sama yake da shi to me zafi wannan munafincinsa ya jawo masa munafinci kala biyu ne akwai babban munafincin da yake fitar da mutum daga addinin musulunci akwai kuma munafincin da baya fitar da mutum daga milla amma ya hada siffofin da munafikancin manya suka hada idan yayi zance insha Allah zaka ji ƙarya ce a bakinsa duk sanda zai zance zai yi ƙarya idan aka bashi amana sai ya ci wannan amana idan aka amince masa sai ya ha'inci idan zai yi husuma sai ya yi fajirci a cikin husuman nan in dai yana da waɗannan to munafiki ne tsantsa ya haɗa waɗannan alamomin munafincin mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya yaki cewa kansu waɗannan siffofi ɗin allah kiyashe mu ubangiji ya ce ula'ikan ladina ya alamun ma fi ƙulubihim waɗannan su ne wanda allah yake sanin abin da ke cikin zukatansu aiminan nifa na daga munafinci fa'a'rid anhum Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bijire musu ka kauda kai daga gare su wa'idhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha kuma ka ainihin wato gaya musu zance wanda yake mai ratsa zuciya wasu malaman suka ce abinda ake nufi da fa'a'ridhum ma'ana ka kauda kai ma'ana dangane da ukubar da za a yi musu an gane abinda Allah zai kama su ba ruwanka da abinda Allah madaukakin sarki zai yi musu ka kau da kai ka rabu da su wa idhum kai dai kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan sannan kai musu ainihin wato azance wanda yake mai ratsa zuciya wasu malaman suka ce wannan aya mansuka ce an shafe ta da ayatul qitali gabanin a saukar da ayar da aka ce ya yaƙe su an gane da kyau amma zahirin zance ba mansuka ba ce aya ce muhkama waccan ayar da ayatul saifi da aka saukar ai ba taɓa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi waɗanda suke munafikai ba duk da ya san da wane da wane munafikai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya yaƙe su ba Allah bai bashi wannan iko ba ina fata fahimta saboda hikimomi da suke a kunshi a wannan lokacin yau da an zo ana kama wancan a ce a kashe shi a kashe shi munafiki ne to za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya qutulu ashabahu yana kashe sahabbansa ina fata fahimta amma fa ka sani idan wani ya zo yayi khiyana yayi munafinci yadda zai zama ya fitar da sirrin daula ta musulunci to wannan kansa a ƙasa yake kisa shine hukuncinsa dukkanin wanda zai fitar da sirri na addinin musulunci ya yi ridda kuma ya je yana raba kan al'umma musulmi to wannan shine at-tariqu li dinihi al-mufariq lil jama'a ina fata mun fahimta wannan idan aka samu iko a kansa alƙali zai yanke masa hukunci na kisa ne Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce menene bayan na adam ma Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni illa li yuta'a bi idnillah sai dan ai masa da'a da izinin Allah walau annahum idzalamu anfusahum da a ce lokacin da suka zalunci kawo kansu ja'uka sun zo gare ka sallallahu alaihi wa sallama fastaghfirullah suka nemi gafara ta Allah maɗaukakin sarki wastagfara lahumur rasulu suka nemi annabi ya roƙa musu gafara ba wai annabi ya gafarta musu ba suka nemi annabi ya roƙa musu gafara lokacin yana raye ba lokacin baya raye ba ina fatan fahimta ka san akwai fashin baki a nan ko da sun yi haka lawajadullah tawwaban rahima da sun samu Allah tawwaban mai yawan gafara rahiman mai jin kai subhanahu wata'ala falawa rabbika la yu'minun Allah ya ce to na rantse da ubangijinka ba za su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da kai sai sun saka kai ne mai hukunci cikin abin da ya gudana ya wakana a tsakaninsu na husuma thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma ba za su samu wani kunci a zukatansu ba mimma qadaita na daga abin da kai hukunci wa yusallimu taslima kuma su sallama iyakar sallamawa wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum inna ma kana qaula inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na cikin nuri ko to waɗannan ayoyin har yanzu dai ana magana akan su dan Allah a yanzu tun daga farkon shafin nan mun ce magana ake akan su wane ne akan munafikai ko madalla to wani a yau kawai sai ya tashi ya ɗauki wannan aya ta 64 kawai ya ce zai tafi madina madinatin rasul sallallahu alaihi wasallam allah ya kai mu allah ya kai wanda bai je ba sai ya ce zai je ya roƙi gafara annabi sallallahu alaihi wasallam shin hakan daidai ne ko ba daidai ba ne bari mu ji menene wannan ayat take nufi wannan aya kun ji dai siyakin da ta zo wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba illa li yuta'a bi idnillah sai dan ai masa da'a da izinin Allah walau annahum kuma da a ce su din wai suwa ake magana ba munafikai ba izzalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo gare ka wannan kaful khitab din dawa ake da annabi sallallahu alaihi wasallam hina yanzilul qur'an lokacin da qur'ani yake sauka ina fata mun fahimta ja'uka sun zo gare ka fastaghfirullah suka nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara lahumur rasul suka nemi annabi ya roƙa musu Allah gafara ina fata mun fahimta ba wai suka noki suka nemi annabi ya gafarta musu ba ina fata mun fahimta a daidai nan gurin ƴan uwa wannan aya dukkanin masu ƙoƙarin bayani akan tawas, tawassuli an gane tawassuli ko ma'ana ƙoƙarin kamun kafa ko wani ya isar maka abu kaza lalle suna kafa hujja da wannan aya to shi yasa naga yana da kyau mu dan yi bayani daidai gwargwado wanda ba zai fadada can ba domin mu tafsili na aya din abinda ake nufi da at-tawassul fil lughati a harshen larabci shine yani al-wasila ma'ana hanya ce tsani ne da dukkanin ma yutaqarrabu bihi ila al-ghairi lil wusuli ila al-matlub da duk abin da zai baka dama ka je zuwa ga kaza yanzu misali idan ina so na hau saman masallacin nan ba zan yi amfani da tsani ba ta wannan tsanin shine wasila ta zuwa ga ina zuwa ga wannan sama idan ina so na ga misali gwamna to ina so na kama kafa da wani na bi tsarin protocol na bi kaza to wannan tsarin da ka bi ita ce wasilar hanyar da za ta sada ka zuwa game ga wannan mutumi ko kuma wannan almatlubu abin da kake so wannan alwasila ko in ce attawassul a harshen larabci kenan amma idan aka ce attawassul a yare na shari'a abin da ake nufi da shi shine wato bawa ya nemi kusanci da Allah maɗaukakin sarki da wasu abubuwa na shari'an da ya halatta a nemi kusanci na'am ana neman kusanci da Allah da wasu abubuwa na shari'a guda uku domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa bitagu ilaihil wasila kuma ku nemi abin da zai kusanta ku da Allah maɗaukakin sarki an gane da kyau to wajen sanin me zai kusanta ni da Allah to anan wasu suka zame anan wasu suka taɗe anan wasu suka halaka Allah kiyashe mu abin da zai kusanta ka da Allah suna nan da yawa duk abin da zai kusanta ka da Allah in dai ibada ne to sai ya zama mansusun ne an shari'anta shi an nassanta shi wannan ibada ce an gane da kyau shi kuma tawassuli ma'ana mutum ya yi kamun kafa ya zama tsani zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zai zo ne ta ɓangarori guda uku ko dai ya yi riko da sunayen Allah maɗaukakin sarki tsarkaka da siffofinsa domin Allah ya faɗi cikin ƙur'ani walillahi asma'ul husna fada'uhu biha an gane da kyau ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye walilayi asma'ul husna yana da sunaye kyawawa fada'uhu biha ku roƙi Allah maɗaukakin sarki da waɗannan sunaye ɗin misali zan ce ya rahmanu rahamni ya rahmanu ya mai rahama irhamni kai mini rahama na yi kamun kafa da sunan Allah mai rahama domin ya mini rahama ina fata man fahimta ya gafur ighfirli ya mai gafara kai mini gafara ya razzaqur zuquni ya mai azurtawa ka azurtar da ni kai bari mu mu baka wata bara kyauta ta ahlus sunna ko yana daga cikin sirrin karbar addu'a da tawassuli na sunna idan kana son wata bukata ka nemi abin da ya dace da bukatar ka cikin sunayen Allah ka kankan da kai ka nema da wannan suna din in kuma baka iya ba to ka nema da suna na Allah al-a'zam wanda shi ne malamai suke bayani a kansa alhayyul qayyum wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum da kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wuri uku ko to wannan akwai zance masu yawa akan shine al ma'ana ismullahi al-a'zam amma idan baka yi shi ba idan ka dauki kowace bukata kaga ga abinda ka misali arziki ya razzaqu rzuquni ah kana buƙatar rahama ya rahmanur hamni gafara ya gafaru ya gafaru ya gafaru gfirli ina fata mun fahimta to ka nemi sunayensu ku san ma'anoninsu mu kiyaye waɗannan ma'anoni na sunaye na Allah maɗaukakin sarki to ana tawassuli da suna na Allah maɗaukakin sarki ina fata mun fahimta da siffofinsa tawassuli na biyu na sunna ana tawassuli da ainihin wato kyawawan ayyukan mutum da ya yi duk wani aikin alheri da ka yi shi to kakan yi kamun kafa da shi ka roki Allah ya biya maka bukatar ka da wannan al'amari din ina fata mun fahimta misali ka ce Allahumma inni fa'altu kaza ya Allah na aikata kaza ba wai kana jin dan ka isa kai me kai me kai ai ba abin da kai amma kana jin iya abin da zaka yi cikin kankan da kai ya Allah inni qara'tul qur'an inni fa'altu kaza ya Allah nayi kaza ibtigha a wajhik dan neman ainihin wato yaddarka bari na faɗa da Hausa dan kada wani ya ji wai larabcin da nake ita ce addu'a kawai larabci ne wannan ko da yarenka zaka iya yi ya Allah nayi wannan aiki saboda kai ya Allah ka biya min bukata ina tawassuli da wannan aiki nawa ya Allah ka karba ka biya min wannan aiki ina fata mun fahimta kowane aiki na alkhairi dabino ne ka bayar yi addu'a Allah ya karɓa maka wannan sadaka kai tawassuli Allah ya buɗa maka za ka ga canji malam a'a karatun ƙur'ani kai dama ce a'a dukkanin wani abu da kai inda na alheri ne na nagarta to insha Allah kai tawassuli da wannan aiki nagarin al'amalu salih to ana sa maka ran da izinin Allah tawassulin nan kamun kafanka zai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki me dalilin ku ahlus sunna akan haka hadisi ya tabbata aiko waɗannan mutane guda ukun da suka je tafiya suka shiga cikin wannan kogo dutse ya ɓame su me ya fitar da su kowa tawassuli ya yi da ayyukansa wannan ya yi tawassuli da gujewa zina da bai yi ba ya ji tsoron Allah wance ya yi tawassuli da abin da kasantuwarsa yana kyautata wa iyayensa wannan ya tawassuli da kaga me suka yi tawassuli kowa kuma Allah ya buɗa musu wannan dutse ya kau suka fito wannan yana nufin kenan ana tawassuli da kyawawan ayyuka ina fatan fahimta sannan tawassuli na uku na ahlus sunna ingantacce shine tawassuli da addu'ar salihin bawa nagartacce salihin bawa na farko ko shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana raye to shine wannan aya take magana walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka sun zo gare ka fastagfarullah suka nemi gafarar Allah wastagfara lahumur rasul kuma suka nemi annabi ya loka musu gafara ta Allah ba wai annabi ya gafarta musu ba domin da ana nufin annabi ya gafarta musu da ya larabcin zai kasance da ba haka larabcin zai kasance ba abinda wannan yake hukunta maka sun roƙi annabi ya roƙa musu kuma wannan abu ne bittifaqil ulama ima babu sabani ka je gurin annabi ya roƙa maka Allah ya baka abu kaza wannan abu ne sananne lokacin da yake hayyan a raye an gane da kyau wannan abu ne sananne a wajen sahabbai sun kasance suna yin haka to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tawassulin da sahabbai suka yi da addu'ar amminsa al-abbas ibn abdul muttalib lokacin da suka yi tawassuli da addu'arsa wajen addu'ar roƙon ruwa ai mun sani ai ko to har a yau wannan kofa a buɗe take in dai wane salihin bawa ne ala gafarta malam ina barar addu'a ina tawassuli da addu'ar ku a samu a cikin addu'a ba wai shi kake roƙa ba kana roƙon ya sa ku cikin addu'a saboda kyautata masa me zato da kake ina fata mun fahimta to kai kuma kada ka baza babbar riga to kawo kuɗin addu'a ka ce sai an biya a'a watakila in ya baka abu wannan kai ihsani ne amma ba sharaɗi ba ne e ka yi masa tsakani da Allah watakila ma addu'ar da aka yi ta ba a baka komai ba ka fi tsayawa ka yi ta tsakani da Allah ba ina kashe muku kasuwa ba ne alarammomi wanda suke abin nan amma dai abin da nake assala abin ya zamo mutum ya tawassuli da addu'ar wani salihin bawa akan ya roƙa masa Allah Allah ya masa buɗi cikin kasuwanci ko Allah ya masa kaza kamar yadda wasu ke turo mana addu'o'i akan a samu cikin addu'a Allah ya mana kaza ina fata mun fahimta to wannan addu'a ce yar sunna tawassuli ne dan sunna ina fata mun fahimta akwai na uku na hudu wanda zai zamo tawassuli da shaksin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zatin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da baya nan wasu daga cikin malamai amma wannan ra'ayi ne marjohi akwai waɗanda suke ganin za a iya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan baya duniya ina fata mun fahimta amma wai haka ɗin ba su ma suna nufin kaje kace ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sada ni ina fata mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ba zai iya kula da kai a kiyama ba ba zai iya sada ka da abinda Allah bai so a sada ka da shi ba ina fata mun fahimta wannan shirka ne ire-iren waɗannan ka ɗauki abin da yake haƙƙin Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya annabi ka sani a aljanna ko ya annabi ka min abin da Allah kaɗai yake yi wannan ba haka malaman da a baya ɗin ma suke ba abinda suke nufi shine tawassilin da za a je guri kai tawassili da annabi sallallahu akan Allah ya baka wata ya biya maka wata addu'a ya biya maka wata bukata ina fata mun fahimta to wasu malaman ma ba sun sha bane an hakaito irin wannan daga wajen su Imam Nawawi da irin su Ibn Hajar al-Asqalani da irin su ainihin wato Imam As-Subki to amma shi ma wannan zance ne mai rauni gaskiya saboda ba su da dalili nassi sarihi da zai nuna maka cewa wai ana iya yin tawassuli da ko a je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan baya nan ba ka da wannan nassi sarihi ina fatan fahimta dukkanin galibin ijtihadi ne ake kokarin yi domin ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai rayayye ne shi ma a cikin kabarinsa fil hayatil barzakhiyya to amma duk wannan lajtihada ma'an nas ba a ijtihadi idan akwai nassi mu nassin da yazo shine yake nunin lokacin da yake raye amma lokacin da baya raye kaga ai ba za ka je ka ce maka wani abu ko ya roka maka ba ina fatan fahimta cewa ana yin in aka yi masa salati ana jiyar da shi wane ne masa salati wannan haƙƙun gaskiya ne duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati fadi na Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah za a ce wane dan wane ya yi maka salati ya manzo sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau amma ba wai ana nufin ka je kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga yin cewa ka yi tawassuli da kabarin annabi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah ya maka kaza ba wanda suka faɗa ka marjuhi ne cikin magabata rajihin zancen shine babu nassi sarihi wanda zai nuna maka ana yin irin haka din hadisin da suke kafa hujja da shi wancan hadisin na makahon da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni kamar akwai tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shakhs nasa wannan lokacin yana raye ne yan uwa ina fata mun fahimta amma bayan baya raye bai tabbata ɗaya daga cikin sahabbai yayi haka ba in kuma yayi muna jira a kawo idan ka zo ka ce ai sahabbai sun taho wajen al-Abbas amul Mustafa ka je ka duba me suka yi wa al-Abbas sun zo sun roƙi domin addu'a sai musu addu'a akan menene samun ruwa kuma dama muwa mun faɗa ai ba mu da ja ka yi tawassuli da addu'ar wani nagartaccen bawa amma a karan kansa ka yi tawassuli da shi la ina fata mun fahimta wanda ya fi wannan muni shine wanda zai je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga cewa kai tsaye faɗin da ya shirka ne ma'ana ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi arziki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya masa ƴaƴansa ya raya masa zuriya koye kaza koye kaza to wannan shine mafi muni ma ina fata mun fahimta su wancan wanda suke magana sai irin su ce bijahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka bani saboda ko ina tawassuli saboda jahin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaza wanda shi ma hakan muka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya raye babu wani nassi da yake nuna maka halaccin yin haka ina fata mun fahimta to don haka zance mafi fita da kubuta yan uwa shine wa'ancan hanyoyin tawassuli da muka ji ana yin tawassuli kamun kafa da abu na farko sunayen Allah kyawawa da siffofinsa na biyu ana yin tawassuli da abin da ya shafi ayyuka nagari da bawa yayi na uku ana yin tawassuli da addu'ar salihin bawa ina fata mun fahimta amma sabanin haka zai saka cikin rudani ka bashi ka hakura an gane da kyau to Allah ya ganar da mu bari mu bashi haka to yin tawassuli irin wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna an dan fahimci matashiyar wannan aya din ubangiji ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul da sun yi hakan lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai fala wa rabbika la yu'minun Allah ya ce to na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun jagorantar da kai cikin abin da ya gudana a tsakaninsu na husuma ko na sabani ko na cece ku ce thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan kuma ba za su samu wani kunci a cikin zukatansu ba cikin abin da kai hukunci wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya iyakar miƙawa wannan ‘yan uwa ɗaya ce daga cikin ayoyin da ta zo take nuna mana akan wajibcin yarda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru shine akwai zubairu ibn al-awwam ai an san shi ko dan gwaggwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani husuma ta hada shi da shi da wani mutum mutumin madina al-ansari to lokacin sun hada magudanan ruwa ma'ana inda ruwa yake gudana ya je gonakinsu sun hada guri daya ruwan sai ya fara tahowa ta gonar abin wane ne zubairu ibn al-awwam sannan ya gangara ta wannan mutumin ainihin wato al-ansari mutumin madina to sai suka kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba gardama yace idan ka fara shayar da tun da kai ta gonarka zai fara zuwa zubair kenan ko ka fara shayar da dabbobinka da gonarka sannan ka buɗa ruwan ya iso ga gonar wannan mutumin mutumin madina to kun san me ya faru sai wannan mutumin ya ce saboda kalma mai girman gaske ka yi wannan hukuncin saboda ɗan gwaggwanka ne an gane da kyau don haka fuskar annabi ta canza sallallahu alaihi wasallam dole ba daɗi don haka sai annabi sallallahu alaihi ya ce ya zubair ka shayar da gonarka ka shayar da dabbobinka sannan ka datse wannan hanyar da za ta je ga wancan mutumin in ya so ruwan ya koma ya daki shingen wancan gabar gonar taka kada ya je wancan mu ga ta tsiya ina fata mun fahimta kuma Allah ya saukar da aya fala wa rabbika la yu'minun dan haka Zubair yace yana tsammanin akan wannan qadiyar tasu wannan aya ta sauka fala wa rabbika la yu'minun to dan haka ba za su imani ba na rantse da ubangijinka ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da kai sai sun jagorantar da kai sun saka kai ne mai hukunci akan duk abin da ya gudana tsakanin su na husuma da ainihin wato a cece ku ce da sabani wannan aya ce da take nuna mana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci ni dai ban ga ta inda mutumin da zai ce qur'ani zalla kuma ya ce ya yi imani da annabi ba wallahi ƙarya yake yi duk wanda ya ce ƙur'ani zalla to don allah nuna min yaya annabi ya yi hukunci dole ka yadda babu wani wanda aka yi shi wai shi annabi duk ayoyin da suka zo suka yi magana akan annabi to dole ka ƙaryata su babu ɗan ta'addan ƙur'ani babu maƙaryacin ƙur'ani babu wanda bai san ƙur'ani ba saboda wanda ya ce ƙur'ani zalla yau ƙur'ani zalla ko bijirewa ƙur'ani suna wani littafi na bijimin shehin malamu mu ko ƙur'ani zalla ko bijire masa ko bijirewa alƙur'ani a yan san littafin na profesa muhammad sani umar rijiyar lemu da hausa ne a same shi yana da matukar kima kwarai da gaske ma'ana duk wanda ya ce ƙur'ani zalla to kai tsaye wallahi ya bijirewa alƙur'ani ya za ka da irin wannan ayar da allah ya nuna cewa hatta yi haƙƙi muka fi mashi da rabainahun har sai sun jagorantar da kai cikin abin da ya gudana da tsakaninsu na saɓani kuma saɓani ya wakana da yawa don Allah zo kai mana bayanin saɓani nawa aka ce annabi ya warware ga bayani daki-daki a cikin alƙur'ani ba za ka iya ba sannan akwai ayoyi da dama da suke nunin ba za ka taɓa yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai ya zama wa ma'ata kumin rasulu fahuduhu wa ma na anhu fantahu sannan ya za ka yi da irin ayar da فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم da ayoyi da dama wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida ko mubinan mubinan cikin suratul ahzabi ya zaka yi da irin waɗannan ayoyin dukkaninsu musallamat ne ababen sallamawa ne a hankalce dole ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam huwa awwal mufassir li hadhihi al-umma shine farkon wanda ya fara fassara alqur'ani cikin wannan al'umma ina fata mun fahimta an nuna min lokaci ya kusa ne tun karshe shi yasa nake ta so na dan saisaita abin amma akwai maganganu masu yawa a cikin karkashin wannan kamar yadda muka yi na jiya insha Allah za mu tike da wasu ayoyi guda biyu malam ya karanto mana gobe sai mu tashi akan su insha Allah bismillah malam ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما na'am ولهديناهم صراطا مستقيما مم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين
Mm.
وحسن أولئك رفيقا ذلك.
ذلك الفضل من الله
Mm.
وكفى بالله عليما fata Allahu alaik Allah ya kai mu cikin waɗannan bayan Allah nagartattu Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna da izinin Allah idan muka zo za mu tashi akan waɗannan ayoyi da daga ta 66 sannan zuwa abin da ya sauwaka abin da muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya haɗa mu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahumma